العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا 29 ga watan bakwai hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ranar goma ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu alkhairin da yake cikin wannan ranako muna roƙon Allah datar da mu shi abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ya ulumi dinil islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondo dai daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar a karatun da ya gabata mun yi karatu a cikin suratul shu'ara Allah ya ba mu iko mun zo ƙarshen surar insha Allah yau za mu tashi suratul namli zuwa abinda Allah ya so ina ganin in ba a manta ba mun yi muƙaddima na wannan sura eh na suratul namli Allah maɗaukin sarki ya samu dace. To ko mun manta ne, da da ina tunanin mun gabatar da bayani akan wannan sura. Allah maɗaukin sarki ya taimaka ma. Tom. suratun namli kamar yadda muka saba a kowace sura mukan gabatar da muƙaddimomi to mu na farko a cikin wannan sura za mu bayani akan sunan surar sunan suran da ta shahara da shi shine suratun namli kamar yadda imamu suyuɗi ya gabatar a cikin al'itikan nasa cewa ana ce da ita suratu suleiman saboda a cikinta an gabatar da dogon bayani game da tarihi annabi suleiman kun gane ko imamu alƙali abubakar bin al'arabi a cikin littafinsa kamun Kur'an ya ambata cewa suratul namli ana ce da ita suratul hudhud saboda a cikin wannan sura ne aka ambaci sunan hudhud ciki babu surar da aka ambaci sunan wannan tsuntsu sai wannan sura ina takaice dai ana kiranta da suratul namli shine sunan da tafi shahara da shi ana ce da ita suratul sulaiman saboda ta ɗauki bayani na tarihin annabi Suleiman sannan ana shirya suratul hudhud kamar yadda ibn al-arabi ya ambata a cikin littafin nasa muqaddima na biyu shine bayani akan ayoyi na wannan sura mushaf na mutanen kufa wannan ayar za ka same ta tana da ayoyi 93 ma'ana ayoyi 300 kenan ya ɗari ba bakwai ta ɗauki kalmomi dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da tara tana da harfa eh harfa 4799 kalmomi 1449 harfa 4799 abinda ta kunsa kenan in mutum ya lissahi da sadda ya karanta wannan sura yana da lada linki goma kenan dubu hudu da dari bakwai da tisa'in da tara so goma shi ne ladan da zai samu a yayin da ya karanta wannan sura Allah kuma yana ƙarin lada ga wanda yake so a cikin bayansa Allah ka ƙara mana lada a ayyukan da muke yi mukaddima na uku shine inda aka sauka da wannan sura wannan abul atiya al-garnati da imam al-qurtubi da zahir bin ashur duk sun ce ijma'in malamai ya tafi akan cewa wannan sura sura ce makkiya an saukar da ita ne a makka ba madaniya ba ce saboda tana karantar da mawdu'at na mutanen nasurorin da aka saukar a garin makka tana da alaka tsakaninta da suratul shu'ara daga cikin inda suka yi alaka kowace sura daga cikin surorin sun fara da kuramin baki sun fara ne bi hurufil muqatta'a suratul shu'ara da suratul naml kenan sun yi kama da juna sannan ɓangare na biyu daga cikin da suka kama da juna kowace sura tana ambaton kissan mutanen da suka gabata kamar yadda muka ji a cikin suratul shu'ara bayanin annabi Musa kuma suratul naml ma zaka ji an taba bayani akai da tarihin annabi Sulaiman a cikin suratul naml da labari na annabi Dawud kuma yadda za mu samu ko muka samu labaran wasu annabawa a cikin suratul qasas eh suratul shu'ara ina suna da alaka da juna ta bangaren ambaton abin nan tarihi na annabawa sannan alakan su kowannen su yana tanwihi bi sha'anil qur'an bayani game da matsayi na alqur'ani mai girma wanda Allah ya saukar da shi ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin alaƙoƙinsu kowace sura tana yin ishara cewa Allah maɗaukin sarki ya hana manzonsa game da yin baƙin ciki na kafircewar da ma'in da yake kira zuwa gare su Allah yana sanye da zuciyarsa akan ya yi haƙuri dangane da yadda ake ƙaryata shi sai muƙaddima na biyar wanda za mu ambata a cikin wannan sura shine maqasiduha maqasiduha manufan ambatonta ma'ana abinda take son ta karantar da mu daga ciki bayanu ba'd ashrat as-sa'a akwai bayanin wasu daga cikin alamomi na tashin alkiyama ga karanta wannan suratul namli zaka ga akwai wa'annan bayanai da kuma abubuwan da suka kama da wannan Allah madaukin sarki ya taimaka mana ya kuma kare mu samu faɗi daidai wannan dai a gurguje yana daga cikin abin da za mu yi amfani da shi a matsayin mukaddama na wannan sura za mu shiga karatun wannan sura da izinin Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai sa'in qasin wannan harufa guda biyu suna daga cikin huruful muqatta ma'ana kuramin baki mun yi bayanai a farkon suratul baqara muka zo suratul ali imran mun yi bayanai sannan nan ba da nisa ba muka zo taha mun yi bayani gurgudo sannan da muka zo a cikin suratul shu'ara shi ma mun yi bayani daidai gwargwado duka abubuwan da suke bayani a kansu na wa'innan kuramin baki Allahu alam bi muradihi bi zalika sai dai abubuwan da muka yi ishara da shi shine cewa ana tahaddi ne da su ana tahaddi da su Allah subhanahu wataala yana yi ma larabawa ishara inda kun ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi sihiri ne game da zuwan alkur'ani ko maganarsa ce ba maganar Allah ba ce to kuma larabawa ne sai ku haɗa irin wa'innan harufan don ku zo da abin da ya zo da shi kaga ya zama tahaddi abin da ake ce ma tahaddi shine fito na fito ka ce na yi kaza in ce to kai ma in ka isa ka yi an gane ko shi yasa Allah ya ce tilka ayatul qur'ani wa'annan fa abubuwan da ake karantar da kai ayoyi ne na alqur'ani mai girma wa kitabin mubin da kuma littahi mabayyani ma'ana wanda yake bayyana ƙarya da gaskiya yana bayyana halas da haram su ne ayoyin alƙur'ani mun san yan kaci ayatul ƙur'an ayatul lahi shar'iyya kenan ayoyin Allah waɗanda ya shar'anta mana yin aiki da su ai ko a bari halas ne ko haramun ne inda mun sha bayyana wa mutane akwai ayatul lahi kauniyya akwai ayatul lahi shar'iyya ayatul lahi kauniyya shine ayatul lahi manzura ayoyin Allah wanda muke gani kamar halittar sama da ƙasa kamar canzawar dare da yini kamar halittar mu mutane kanmu duka wannan ayatul lahi kauniya ne sannan ayatul lahi shar'iyya wanda suke a cikin alqur'ani to shi alqur'ani mai girma yana bayani ne ko kuma yana kunshi ne da ayatul lahi shar'iyya ayoyin Allah da suke nuna mana abin da Allah ya shar'anta sannan ƙur'ani littahi ne da yake bayyana muna gaskiyar abunda manzo ya zo da shi hudan shi alƙur'ani shirya ne wa bushara kuma bushara ne lil mu'minina ga mu'minai haka Allah ya faɗa mulka ce da su huwa lil ladina amanu hudan wa shifa shi ƙur'ani shirya ne kuma waraka ne ga wanda suka yi imani والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر أما فا وإن بسو إيماني با to akwai toshiya ne a cikin kunnuwansu ma'ana ƙur'ani bai amfanar da wanda suka kafirce wa Allah ko an karanta musu za dai su ji amma ba ji wanda zai amfane su ba amma masu imani kullum aka karanta musu ƙur'ani zukatan suna ƙara laushi suna ƙara yin haske Qur'ani yana musu amfani na sha kawo mana misalin wani dattijo da jikansa shi tsohon kullum yana karanta Qur'ani bai jin larabci bai gane komai ma ya karantawa dan jikan ya zo yace da shi kai kana wahar da kanka baka ma san fassara alqur'ani ba ko da yaushe kana karanta Qur'ani sai ce zo dai in saka aiki ya dau tsohon kwando ya bashi ya ce ci komai shi da ruwa ya zuba ruwa sun ka zube ya ce ƙara cika shi ya zuba sun ka zube ya ce ita cikawa ne ya yi sai da ya gaji sai ce mai kai ai wannan ruwa ba sa tsayawa cikinsa sai ce to zo zauna lokacin da ka ɗauke shi kana sa cikin ruwa yaya yake ya ce na ɗauke shi ne da datti ya yi baƙi bai da kyawun gani ya ce to yanzu da ka sa shi cikin ruwa ka yi aikin ka kariya ya koma ya ce ya yi tsafta bai da dauɗa ya yi kyau ya ce to haka ƙur'ani yake wanke zuciyar mutum ko da bai gane abin da yake faɗi yayin da yake karanta shi kun gane misali ko kenan ƙur'ani in dai mutum yana da imani to duk sanda yake karanta shi yana ƙara gyara mai zuciyar shi Allah ka gyara zukatanmu game da abin da muke karantawa na alƙur'ani mai girma Allah ya ce allazina yuqimuna as-salata su masu imani daga cikin sifofinsu suna tsayar da sallah mana suna yin sallah a lokacinta suna yin sallah suna bayar da haƙoƙi na sallah shine ake nuni da tsayar da sallah kun san anan Nijar akwai ɗan aqimus salata wai Allah cewa a tsaye da sallah ma'anar a tsaye da sallah a daina yin sallah wannan mummunan fahimta ce ta alƙur'ani yasa akwai masu ra'ayin nan da sallan ma sun bari kace su yi sallah sai su ce ina Allah ya ce ayi sallah Allah ya ce wa aqimus salata masu imani su ne alladheena yuqimuna salata su ne masu tsaye da sallah to ba haka ake nufi ba saboda wanda ya zo da Qur'ani shi ya fasara muna a aikace tsayar da sallah a yi ta a lokacinta a ba ta haƙƙinta a yi duk abin da ya kamata to sifa ne na masu imani alladhina yuqimuna as-salata sune wanda suke tsayar da sallah wa yu'tuna zakata suke bayar da zakka na dukiyansu in Allah ya sa suna da kuɗin da ya kai nisabi wa hum bil akhirati hum yuqinuna sune wa'inda suke sakankancewa game da ranar lahira mun yana ɗaya daga cikin rukunin imani guda shidda an yu'mina al-mar'u bi yawmil akhirah mutum ya yi imani da rana ta ƙarshe yana ɗaya daga cikin rukunne na menene na imani to daga cikin siffar masu imani akwai imani da ranar lahira Allah ya samu tashi muna masu samun yardansa Allah ya ce innal ladhina la yu'minuna bil akhirati lalle wa'innan da basu yi imani da ranar lahira ba zayyanna lahum a'malahum mun ƙawata musu munana ayyukansu fahim ya amahuna suna masu imaucewa a cikin aikata wa'innan munanan ayyukan da suke aikatawa ma'ana wa'inda duniya ta shagaltar da su har suna ganin aikin banza ma ba komi ba ne in an yi kasan mai imanin ya saba wa Allah zai damu shi ta istighfari shiga kamar ana ganinsa to wa'inda suka ƙi imani da ranar lahira har mun ƙawata musu muna na ayyukansu in sun yi ma ba sa jin komai wani in ya cuce ka baya ma damuwa shi hasi ya saba wani ma sai ce a kawo in haram din na ma a kawo to ba sai face ta masu imani ba Allah madaukin sarki yake cewa ula'ika alladhina lahum su'ul adab wa'innan fa wa'inda su imani da ranar lahira ba su ne wa'inda suke da mummunan azaba a ina a nan duniya kenan za su haɗu da mummunan azaba ba za su rayuwa mai kyau ba haka ma in mutuwa ta zo musu za su yi mummunan mutuwa sannan wahum fil akhirati humul akhsaruna su ne wa'inda suka fi kowa asara a lahira duk wanda za a ce ranar kiyama za a ba shi littafin sa'annunsa na dama yana daga cikin wanda suka fi kowa asara Allah kaka jarabe mu da irin wannan asara Allah madaukin sarki yake cewa wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim lalle kai manzo kana samu alqur'ani ne ma'ana ana karantar da kai alqur'ani mai girma ne min ladun hakimin alim daga gurin Allah mai hikima wani hikima alim kuma wanda yake masani ne ya san duka abubuwan da suke faruwa farkon duniya da kuma ƙarshen duniya Allah madaukin sarki yake cewa iz qala Musa li ahlihi aka ne ko to yanzu na an zo kissa sabuwar kissa isar annabi Musa salam wanda in ba a manta ba mun taɓa tsokaci akan isar a wannan sura da ta wuce suratul shara in mun je kuma a cikin suratul qasas za mu samu ƙarin bayani game da wannan kissa donan suratul naml za ta taɓa muna kaɗan daga cikin labarin annabi Musa alaihi salatu wassalam labarin dawowar Musa daga Madyan tun yaushe ya tafi tsawon lokaci nawa ya ɗauka kaga namda ba ta gaya mana ba wannan sai mun je ƙasas za ta gaya mana tsawon lokacin da annabin musa ya yi a garin madiyan kun gane ko amma yanzu nan kaddara ga annabin musa nan ya yi zaman da ya yi ya dawo zai je misir to ga abin da ya faru da shi a hanya shine Allah yake ba mu labari iz qala Musa li ahlihi ka ba su labari lokacin da annabi Musa ya ce da iyalinsa inni anastu nara aini na hange wuta sa'atikum min habi khabar na je can in zo muku da labari a wurin wannan wutan aw atikum bi shihabin qabas ko kuma in zo muku da dundu na wuta gane wanda suke noma sun sani idan za ka kone kara a gona sai ka ɗauki dunduzo na kara ka tusuna shi a wuta in ya kama sai ka zo ka soka a nan ka ɗauka ku sassoka yanan wannan shi ne dundu na wuta ne zai zo muku da dundu na wuta ku iyalin na kenan la'allakum tasqaluna dan ku samu tun kuɗi sanyin da yake damun ku tasqaluna ay tastatfi'una albar tun kuɗi sanyin da yake damun yadda kissar take shine annabi Musa tafiya ta kama shi ya taho kuma baya son ya shigo mutane dan ka ai tun tun tare da matarsa kasan mutumin kirki yana jin haushi a ce wanda ba muharramin matarsa ba su taho suna cunkuɗa juna ko da bai santa ba ba su son wannan tsanin musa ba ya son wannan sai da mutu yana yin baya baya da mutane kuma gashi bai san hanya ba kuma ba ya son a yi cakuɗar duniya da matarsa hakan ya kai masa haddare ya yi masa kuma bai san hanyar ba ga sanyi ana nan sai ya hangi wuta ya hangi haske nesa sai ce matarsa tsaya nan bara in je wurin wutaccen na samo labari a nuna mana ina hanya take kuma daga can na dan dosano wuta in zo in kawo muku ku samu ku kare sanyin da yake damun ku haka haka anai musa sai ta sai ya bar mata biyun nan da za mu tsinta kowanne jarumi ne mata anai musa jaruma ce ne zan ka bar matarka cikin daji kace tsaya ne in ba sa ba sai ta azama kuka ka gane ko sa'an nan kai kuma ka hange wuta cikin daji na ɗaya baka san hanya ba na biyu baka san suwaye inda wutar ba kuma ka tinkare su ya nuna baka da tsoro kenan abin da za mu ƙara ciratowa shine lokacinsu akwai aminci da zaran ka ga mutum ko ina ka gaisa za ka ga amini ne ka samu abokin tahiya babu ha'inci in a zamanin yanzu ne ka san ka tsinki wasu a daji sai dai kai ta gudu ko ba ga bane wallahi alam Allah ya samu dace Allah ya ce falamma ja'aha yayin da annabi Musa ya zo gurin wannan wuta nudiya sai aka kiraye shi an bore kamar finnari cewa wanda yake gurin wutan ya albarkatu malamai suka ce kana Musa mubarak wa kana al-ard mubaraka ana annabi Musa Allah ya albarkace shi inda yana nan wajen wutan sannan bangaren da wutar take shine Abdusham guri ne mai albarka subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu mana bagire ne mai albarka an bore kaman fil ard wanda wanda yake wajen wutar ya albarkatu da kuma ɓangaren wutar wa man haulaha da wanda yake zagayen wuta malamai suka ce mala'ikun da suke zagayen gefen wutan duka Allah ya musu albarka wa subhanallahi rabbil alamin sarki ya tabbata ga Allah ubangijin talikai ya Musa Allah ce ya Musa innahu ana Allahul azizul hakim lalle yadda al'amarin yake ni ne Allah wanda yake al'azizu mabuwayi ne alhakim ko mai hikima. An gane? Wannan ayar abin take son ta nuna mana shi ne, in kuka haɗu da mutane, awwalu matar da una bihi a ta'arruf, abinda za ku fara da shi ku sanar da su ku suwaye, su ma sanar da ku su suwaye. kaga da annabi Musa ya zo bangaren abinda Allah ya fara da ce shi ni ne Allah ka san kowa kake magana da shi yana in ka haɗu da mutum ya ce yaya sunanka kakka ce ka ji walakanci ya zaka ce ina sunan a'a kamata yanzu za ku yi mu'amala wa junanku ku fara sanin juna ku dan ba kanku tarihin juna a takaice sai a ci gaba da mu'amala kun hadisi da muka karanta jiya ko wannan da ya ji sauti a cikin girgije da ya zo sai ce ya abdullah masmuka ko ba haka wani ya kai ba Allah ya sunanka ai bai mai faɗa ba bai ce ina nisan ka ba sai ya gaya mai kun gane ko da baba ya ce ne ma za su alta ne al'ismi sannan ya ba shi labari ina wannan ba lahi ba ne mutu ya tambayi sunanka wa alaƙi asaka Allah ya ce da Musa ka jefar da sandanka falamma ra'aha tahtazzu ka annaha jannun yayin da annabi Musa ya ga wannan sandar tana motsi ka annaha jan kamar maciji kun gane ko alamai suka ce jan darbun min alhayyat asra'u haraka wani nau'i ne na maciji shi bai da girma sosai amma yana da saurin motsa wani wuri ala ce fa'i zahiya sha'ubanin mubin ko sai gashi ta zama babban kumarci to a ayoyin nan biyu manuma suna haɗa su da Allah ya ambace sandar musa da sha'uban nan kuma ya ambace ta da jan dukkan su macizai ne sai dai abinda a bambanci nan sifar ɗin sanda ake basuwa don Allah yake cewa ka annaha ka anna adatu tashbihi kenan ka dai ce ita ɗan ƙaramin maciji ne amma kuma can ana ba da labarin yadda take ita sandar sai ta zamo kamar maciji ƙaton maciji haka ta bayyana amma tana da sifa na haraka na ɗan ƙaramin maciji malamai suka ce idan aka haɗa maganan biyu kowane da mahallin shi sandar babbace amma tana motsi kamar yadda ƙaramin maciji yake motsawa ai yayi ban mamaki yanzu ka ga babban macijin nan mesa tana sauri kamar yadda takwasara take sauri abin ba zai baka mamaki ba yanzu ya hanka ce wannan mesa ce ka ganta kafin ta yi ta masallacin nan tana ɗaukar lokaci ko ba gaba ne amma yanka ce ta kwasara ce in dai ta sa kai haka kafin a jima ta menene ta fita saboda ba ta da nauyi to ita sandar annabi musa in ya jefa ta za ta zama mai girma kamar kumarci ƙato kuma tana da sauri kamar da ƙarfin maciji yake motsawa shine abin mamaki ga misali da za mu gano yanzu sai ka ga ɗan luti kun gane luti ko? ba san luti ba orobo mutum ƙato su'u-su'u mai jikin nan sai ka gan shi da ‘yan yara ‘yan mitsi-mitsi za a jera da gudu kuma ya tsere musu abin zai baka mamaki da shi ne abin da haka sanda annabi musa ta shi yasa take da ba da mamaki shi ne sai allah yake ba mu labari yake cewa wa alƙi asaka ka jefar da sandanka falamma ra'aha tahtazzu yayin da ya ga wannan sandar tana motsi ka annaha jannun kamar dai ita ƙaramin maciji ne walla mudbiran sai ya juya yana mai ba da baya falam yu'aqqibi bai waigo ba ma'ana bai sarara ba bai jinkirta ba rugawa yayi bai waigo ba yana ta kanshi saboda ya tsorata malamai suka ce wannan tsoro ne na ɗabi'a akwai shi har ga annabawa daga annabi musa mai imani ne yana daga cikin ulul azumi minar rusul amma ya ga abin da ya bashi mamaki har ya tsorata ya juye baya kenan dan kana da tsoro na ɗabi'a ba a ca baka da imani a kowa yana da tsoro na ɗabi'a haka Allah ya mutane har annabawa suna samu da wannan ya musa Allah ya ce da shi ya musa la takhaf kada ka tsorata inni la ya khafu ladayyal mursaluna ni fa manzanni ba ta jin tsoro a wurina inan nan ba gurin da za ka ji tsoro ba ne wani guri Allah ce innaka minal aminina ko kana daga cikin amintattun mutane ce yasa wasu malama suka ce to me yasa annabi Musa ya tsoro da wasu suka ce saboda wancan aikin da yayi na bugun bakabtai ta hanyar kuskure ya rasu shine yasa tsoro ya kama shi wallahu alam almuhim dai annabi Musa ya tsorata tsoro na dabi'a kun gane ko kuma Allah ya ce shi kai da ya tsorata domin manzanni ba sa samun tsorata a gurin Allah subhanahu wataala Allah ya ce illa man zalama sai dai wanda yayi zalunci ya aikata abin da yake ba daidai ba to shi kan yana iya samu wannan firgici da tsoro thumma baddala husnan ba'da su sannan ya canza ya musaya kyakkyawan aiki bayan da ya aikata mummunan aiki fa inni ghafurur rahim Allah yake cewa lalle ni mai gafara ne gare shi kuma mai jin kai ne ga duk mutumin da ya aiki na laifi ya tuba ya gyara halayensa Allah ya ci gaba da cewa annabi Musa wa adkhil yadaka fi jaybika ka shigar da hannunka a gefen riganka ko a gefen lallakuwanka an ce annabi Musa yana tsaye da rigan da ba ta da wuya ana ce to ya shigar da hannunsa a gefen a gefensa takhruju bayda'a min ghairi su zaka ga hannun naka ya fito fari yana kyalli min ghairi su ba tare da wani rashin lafiya ba ne Musa ya saka hannunsa a gefensa yana cirowa sai ga hannu yana kyalli abinda bai taba gani ba ina ce annabi Musa yana da launi ne asmar launi adam an gane launi adam ko ce launi asmar nan wa yake da irin wannan launi bari in duba in gani mai irin launi na annabi Musa shi dai mai kwana ban da shi eh a ban da mai kwana ko ba ga wani ko in gane launi adam shi baka ce mai ja ne kun baka ce mai fari ne mana kamar dai na farin ga naka ya dan kara shi kaɗan da kazan adam ko kuma asmar misali na da kawo da irin wannan launi yake da shi to sai hannu ya fito yana walƙiya kamar wanda aka zuba ma ruwan zinari kuma ba ciwo ya yi ba duk wanda ya kalla sai abin ya birge shi da Allah madaukin sarki ya nuna ma annabi Musa wannan kun gane ko fi tis'i ayatin ila fir'aun Allah ce cikin ɗaya daga ayoyi tadan da zamu aike ka da su ila fir'aun za ka fir'auna wa qaumi da mutanansa innahum kanu qauman fasiqina domin su sun kasance mutane ne fasikai kamar da Allah ya ce wala qad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat ko hakika mun baiwa annabi Musa ayoyi tara mabayyana to ga wasu daga ciki waje gurin Fir'auna jama'a kun gane hikima wannan duk sadda zaka je mu mutane da wani abu ka gwada shi tukuna ka ga yadda yake kafin ka zo da shi shi ne ake cewa mutum ya darraba kansa kafin ya zo ya gwada kansa gaban mutane in ba haka ba sai a rasa inda aka kama ai Allah subhanahu wata'ala yana iya aika annabi Musa ya ce ce je ya sami fir'auna kai tsaye kuma a gaban annabi gaban fir'auna a ce ya jefa sandar ya kuma jefa kuma a cimma nasara ko ba haka bane to amma saboda Allah ya nuna mana al'amari yana buƙatar shiri sai an ka shirya annabi Musa kafin ya tai. Kai yanzu me kake tsammani da bai taba ganin sandar ta haka ba da sai ya jefa ta gaban Fir'auna to kowa ya biya ba ga gaza yi. Kun gane misali ko? Amma da yake ya san abin da zai faru. Da an ka ce ya jefa ya jefa in kowa tsoro ta da shi. Kaga ya samu shiri. Sannan in ya tashi saka hannun sa ya fidda shi zai fidda don ya san abubuwan da shi sa komi ka ringa daraba kanka aka zo ka fada ma abu fadawa ba tare da shiri ba Allah madaukin sarki ya yi mana jagora ina wannan ya kamata mu fahimci wannan ke Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ba mu labari yake cewa innahum kanu qawman fasiqin ko su sun kasance mutane ne fasikai falamma ja'atkum ayatuna yayin da ayoyinmu suka zo musu suka zo wasu fir'auna da mutanansa mubashiratan ma'ana mubayyana ayoyi wanda suke a bayyane ɗaya bayan ɗaya duka ayoyinmu guda tara nan sun gani qalu hadha sihrun mubin su ce kai wannan sihiri ne mabayyani mu bai da wannan sun kafo kun gane matsala ko dan mutum ya ki gaskiya duk abin da za a kwatanta mai sai da yadda Allah ya dashi amma ba zai dawo ba ce sa Allah madaukin sarki ya ce wajhadu biha suka yi jayayya game da wa'annan ayoyi
wastaiqanata anfusuhum kuma zukatansu sun tabbatar da cewa ayoyi na daga gurin Allah sun sani to me yasa sun sani suka ƙaryata Allah ya ce zulman saboda zalunci da ta'addanci irin nasu wa uluwan da kuma girman kai shine takabburan shine dalili zalunci da girman kai shi yasa suka karyata ayoyi bayan sun tabbatar daga wurin Allah suke fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin Allah ce ka duba dai ka ga yadda karshen mabaranta ya kasance abin tambaya an yi kyakkyawan karshe bai ba domin wani irin kallo ne ake son ka yi ma'ana inda za ka yi hali irin nasu za ka yi karshe irin nasu ne
an gane misali ko har yanzu wannan ayoyin tana da in dai za ka yi hali irin na mutanen banza za ka yi ƙarshe na mutanen banza idan za ka yi hali na mutanen kirki za ka yi ƙarshe na mutanen kirki shi sa za ga da yawa suna yaudara kansu sai ka ga mutum baya bin Allah baya aikin daidai abin da yake ya san bai da kyau ba sai sai Allah ya mana cika da imani Allah ya mana ƙarshe na ƙwarai ai ka san dai ƙarya ne abubuwa suna da dalilan da ke sa a cin musu dalilan da suke haifar da mummunan ƙarshe yin mummunan aiki dalilan da suke haifar da kyakkyawan ƙarshe yin kyakkyawan aiki naka Allah ya ba mu ikon yin aiki na ƙwarai da kuma ba mu ikon cikawa da imani Allah ya ce wala qad atayna Dawud wa Sulaymana ilman haƙiƙa mun baiwa annabi Dawud da annabi Suleiman ilimi nan za mu shigo bayani akan kissar annabi Dawud da kuma annabi Suleiman bayan Allah madaukakin sarki ya labarta mana kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya taimaka mana dan wa masu girma idan ba mu manta ba annabi Dawud alaihi salam shi ne mahaifin annabi Suleiman kuma suna daga cikin annabawa na banu Isra'il a ƙur'ani an ambaci labarin annabi Dawud da annabi Suleiman a cikin surori guda hudu nan da cikin suratun namli an ba da bayani akan annabi Suleiman da annabi Dawud wanda labarin annabi Suleiman an bassaƙa shi a nan an ambace shi sosai kamar yadda an ambace labarin sa cikin suratul sab'i sannan suratul sad ma in mun je za mu karanta labarin annabi Dawud da annabi Suleiman wanda mun ambaci labarin su a suratul anbiya da ya gabata da a takaici can ya ambata amma wa'annan surori za su bassaƙa muna labarin annabi Dawud da ɗansa annabi Sulaiman. Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Shi dai annabi Dawud ƙissarsa tana da matuƙar amfani, kamar yadda ƙissoshi na annabawa suke da amfani sosai. Amma daga cikin ƙissoshin da suke ƙara wa mutum kusanci ga Allah, akwai ƙissar annabi Dawud ya kamata mutum ya san tarihin shi. inda annabi dawud an ce huwa a'badul bashar wanda yake kowa ibada cikin mutane in dai za a yi kwatancen ibada dole annabi dawud ne ake kwatantawa yasa manzo sallallahu alaihi wasallam da yake bayani akan wanda azumin da yake kowa falala ne yake soyuwa a gurin Allah irin annabi irin azumin annabi dawud shi yau azumi gobe aji aka rayuwar shi yau azumi gobe ba azumi ba sannan ya kasance mutum ne mai yawan sallah yana yawan yin sallah kowane dare zai tashi shi sallah ga yawan azumi ga yawan sallah daga kenan Nabi Dawud mutum ne wanda Allah madaukin sarki ya bashi daraja kuma ya bashi annabta kuma ya bashi ilimi sannan kamar yadda hadisi ya nuna shine cikin 'ya'yan annabi adam kamar yadda za mu ji a cikin suratul arafi a tafsirin za mu yi a wannan mako ya Allah ya kaddara shine wanda yayin da Allah ya bugi bayan annabi adam zuriya shi ta fito annabi adam ya kalle su sai ga wani halitta mai haske ya ce da Allah wanga wane ne shi kuma Allah ya ce da shi wanga shi ne annabi Dawud to shi shekara nawa an ka bashi aka ce ga shekarun da an ka bashi annabi Adam ya ce a ƙara masa Allah ya ce to sai dai in cikin naka za a ƙara ya ce a ƙara mai cikin nashi an ka ƙara mai shekara arba'in kyauta ba wanda ya samu kyauta shekara arba'in sewa sai annabi da duk yadda ake sauka inda ya tazzaka ba mai iya cewa to yanzu cikin shekaru na a rage goma a baka ko a rage ko kwana guda bai baka Allah ya kare mu to annabi da ya samu wannan kaga kenan mutum ne mai daraja an ce yana da sauti mai kyau yana karatun littafinsa duk inda kake kana son ka tsaya daga cikin falalarsa duwatsu suna yin tasbihi tare da shi da tsuntsaye in yi tasbihi suna yi tsane ne masu daraja haka Allah yake zabi da zabi wanda yake so amma me me ya kawo kai wannan daraja kusanci ga Allah kar ka dauka samun daraja gurin Allah ta kare wala ba ta kare ba in dai kana da kyakkyawar alaka tsakaninka da Allah kana samun daraja da Allah har yanzu ai da muka zo bayani akan annabi Ibrahim da aka ce da shi Khalilullah ai me yaji da ya zama Khalilullah ai mun faɗi wasu abubuwa daga cikin abubuwan shi guda uku mun ce shi daga cikin abubuwan da yake yi dukiyarsa gaba ɗaya ya sadakar da ita gaba ɗinsa shi ne wanda ya sadakar da ransa saboda Allah muna yin wannan in muna yi duka Allah yana ya ba mu daman mu in baƙi sun zo mai zai ba su ai mun ji baƙin da suka zo mai za su yi bishara ai bai ma san su ba yana ma cikin tsoron su na amma me yanko musu maraki yanko ya kawo musu ya aji da kai wanda bai san ka bayan ko mara maraki in ya san ka ne zai yanko ma ai giwa zai kawo maka to Allah ya sa mu dace Annabi Suleiman dan Annabi Dawud ne yana da falala irin tasa tun yana yaro kuma yadda zamu ji daga cikin kisoshin shi lokacin da annabi dawud ya taba yin wani hukunci na wasu mataye guda biyu suna da yaya kowace da yaro kirkeci ya zo ya ce yaro guda matan suka kawo kara da yaro guda kowace ta ce nata ne annabi dawud sai ya ba guda ɗan ɗaya ta fito a da cikin damuwa annabi suleiman ya tare sai ce ya kai shari'an ne ya ce ai an ba wannan ɗan sanif suleiman ya ce a ba ɗa za a ba ta biza a raba shi kowace a ba ta rabi waccan da aka ba ɗa sai ta ce to a raba bi a ba kowace rabi na suleiman ya ce ke ba ta ce a a bar shi a bar a bar mata ta ce to ɗa na wannan ne ita wannan tana so a yi bi babu ne kowa ya rasa ya gani yana da fahimta sosai Allah subhanahu wata'ala ya yassare masa jin maganganun tsuntsaye. In tsuntsaye suna magana Annabi Suleiman yana ji. A ambaci wata kisa wata rana Annabi Suleiman sai ya wuce saman bishiya sai ga tsuntsaye biyu suna magana. Sai yake ce ma abokan da shi kun sa abin da suke cewa sai suka ce ba sani ba. da yake ce musu ai ya zo taɗi ne labari ne yake bata cewa in ta yadda za ta aure shi sai ɗauke ta aje baitul maqdis kaza kaza kaza ya ce ƙarya ne yake mata gaga kenan sai yadda mafi yawanci masu zuwa fakare mafi yawanci sai hada da ƙarya Allah ya mana jagora to Allah ya ba su wannan suna ci za mu ji yadda ya ji labarin eh, maganar tururuwa lokacin da tun- ya tunkaro guri tururuwa take ma mutanen ta labari sai ya ce to a dakata har su kintsa sannan su wuce Allah ya tsire masa iska wanda idan ya an tashi tahiya iska ne ke ɗaukar su su kai iya in ana sauri a sa- a ce iska ya sauri in ba a sauri a ce shi ta yi hankali in ana son shi ƙara sama da mutane a ce ga adadin sama da ake so kamar dai jirgi in ka hau ce kilomita ka za shi da ƙasa ko amma sai ka biya kuɗi da annan musulma da ba a biyan kuɗi a je a damu kenan in mulki na an gama mutanen da suka mulki duniya mutum hudu ne ba a samun ƙari duk yadda ka ga wayannan suna kokari sai su mallaki duniya mutum ne bai samun wannan dama kafirai biyu musulmai biyu musulmai biyu sune dalkarnain ko na biyu shine annabi sulaiman ay musulmai dalkarnain da annabi sulaiman su kuma kafirai guda biyu sune eh waqtanassar eh to a dai akwai ɗayan kahirin ya shige mu gaskiya dama namaruz ko to namaruz kenan guda biyun nan su sun kamalki duniya gaba daya shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai shedan ya tutto gaban shi sai kame shi ya rike yace musu ai yana jin sanyin harshen sa a hannunsa saboda dan kasa da yi yace ba dan dan uwana annabi Sulaiman ya roki Allah cewa kai ya ba wani mulki irin nashi ba da na sa an daure shi da sahiya rasu suna ganin shi annabi Sulaiman ya samu labari akan su yana da girma mu dai ji yana da yawa ko a takaice dai mu ci gaba da karatun mu sai Allah madaukin sarki ya ce wala qad ataina Dawud wa Sulaiman ilma haqiqa mun baiwa annabi Dawud da annabi Sulaiman mun ba su ilimi gane ko shine malamai suka ce ilman anan shine fahman bin nubuwati mun ba su falala da abin da ya shafi annabta wa qala sai su suka ce da dan da uban kowa ya roki Allah yana mai cewa alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wataala alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin wanda ya fifita mu akan da yawa daga cikin bayansa mu'minai kun ji yadda suka yi malamai suka ce wannan yana nuna mana fadada ilimi sai ga su suna gode wa Allah kenan ya Allah baka ilimi ka gode masa na ɗaya kenan na biyu ba a alfahari da ilimi jama'a ya samu ilimi ba alfahari ake yi ba kankan da kai ake yi da godiyar Allah haka suka yi sannan na uku daga cikin tawali'un nasu sai suka ce faddalana ala kathirin ba su ce faddalana ala ala ibadihil mu'minina ba ba su ce ya fifita mu akan bayan sa mai sai ce akan da yawa ko ba haka bane ana so mutum ya zama mai- mai tawalu ka garin kajin cewa ka kai wani kololuwa a akwai maza a gaban ka sai da kake ganin ka kai wala kana bayan wasu ne wa waritha Sulaiman Dawud Allah ya ce sai annabi Sulaiman ya gaji annabi Dawud taufa ku kula da kyau dan nan akwai shamaki annabi Sulaimana ya gaji annabi Dawud mu kuma manzon mu yace nahnu ma'ashara al-anbiya la nurakku fama taraknahu fa huwa eh sadaqa ce mu annabawa ba a gado mu duk abinda mun ka bari sadaka ne to yanzu gashi shi Sulaimana ya gaji annabi Dawuda kuma annabi Dawuda annabi ne annabi Sulaimana annabi ne ta yaya malamai suka ce nan ana nufin gado na annabta gado na ilimi ba gado na dukiya ba saboda annabi dawud ai yana da 'ya'ya tarihi ya nuna cewa annabi dawud yana da 'ya'ya goma sha tara cikin 'ya'ya goma sha tara wanda ya gaje shi shine annabi suleiman sai allah ba mu labari wa warita suleimanu dawud annabi Suleiman ya gaji babansa annabi Dawud. Kun gane abin da za mu fahimta? Ka yi ƙoƙari cikin ‘ya'yanka ko guda ne ya zama wala, in Allah ya taimaka ma. Kun fahimci Hausa? Sannan kuma kakkasa ma kanka kai dole sai ‘ya'yanka duk sun zama malamai. ba kowa ke samu wannan ba amma dai ka yi ƙoƙari ka ga wanne ne ma- yake karkata zuwa ga malanta kai ƙoƙari ka samu ko malami guda cikin ayanka ba ƙaramin alheri ba ne inda kaga annabi yaqub ƴaƴan shi goma sha biyu ko nawa suka samu gadon shi annabi eh, wannan eh, dawud wannan gashi shi muke magana da shi ƴaƴa goma sha tara gare shi suleiman ya gaje shi mun ka takaita akan wa'annan kenan ashe kana yake samu yaya da yawa kowa da bangaren da zai kama yasa kowa ya kula da tarbiyyar ɗansa inda ɗanka yake maili ka ba shi gado na addini ya fahimci addini ya je ya abun nan ya Allah ya kadar malam nan ya zama malam amma dai inda hali kai kokari cikin yayin ka samu wanda zai gaje ka ta hanyar malanta wa qala sai Suleiman ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ullimna mantiqa tsairi an sanar da mu zancen tsuntsaye ma'ana muna iya mu gane tsuntsu duk abin da ya ci wa uti na min kulli shay an ba mu komai nan min kulli shay malamai su ce abin da ake nuhi duk abin da muke da bukata gwargwaron bukata Allah ya ba mu shi duk da muka bukaci wani abu Allah na hore mu muka gare shi inna hadha lahu al-fadl al-mubin lalle wannan fulala ne mabayyaniya wa hushira li sulaymana wa junuduhu ko وحشر لسليمان جنوده nan ne muka ko Allah madaukin sarki yake cewa sai aka tara wa annabi Sulaimana sojojinsa ai jumi'a da Sulaimana kenan aka tattara wa Sulaimana sojojinsa min aljinni wal insi na daga aljannu da mutane wa tsairi da tsuntsaye fahum yuza'una suna tafiya akan tsari ma'ana yuza'u na ma'ana na baya ba sa bari saurin a tahi a bar su su kuma na gaba ba sa bari musu su wuce ma'ana suna tahiya ne akan tsari kun ga da yadda sojoji suke fare ce su tahiya ko za ka ga an tahi ɗunguma guda an tsaya lokaci guda don abin za a yi lokaci guda to haka ne su ma sun je akan tsari kenan yanzu an yi tace ta mulki ga sojojin mutane daban ga sojojin aljannu daban ga sojojin tsuntsaye daban waye isa hatta idza ataw ala wadin namli asiru suka zo daidai gidan tururuwa qalat namlatun sai tururuwa ta ce ya ayyuhan namlu ya ku ƴaƴan tururuwa ya ku tururuwan ne kenan ko udkhulu masakinakum ku shiga gidajenku wuraren zamanku la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu kada Sulaiman da sojojinsa su tattaka ku wa hum la yashuruna alhalin ba su sani ba ku niyya ku samu guri ku laɗe kun ji abin da ta ce Allah maɗaukin sarki ya samu dace shi yasa malamai suka ce a wannan ayar da tururuwa ta yi magana karin maganan nata iya maganan nata ya kai har sai da aka samu fanni na magana guda goma a daidai maganarta wanda kowanne yana da matsayi na gaske wajen ƙwarewa a iya magana wanda zai iya ma wannan larabci ko shi ma irin wannan zance a yarensa ya kware waje iya magana shi yasa malamai suka ce a cikin wannan usulubi ita tururuwa in kakkula amarat wa kannat wa nabbahat wa sammat wa amarat wa arshadat wa haddarat wa khassat wa ammamat wa asharat wa azharat abubuwa guda goma kaga inda ta ce ya kaganan na da cike ko ba haka ba ne ta kira ayi kinaya kenan kannat a maganarta sai ta yi amfani da ha littambe shine nabbahat sannan sammat ta ambaci suna ta ce nan amarat kuma ta ba da umarni ta ce udkhulu arshadat ta yi nuni da inda za a shiga ta ce masakina ku gidajen ku sannan hazzarat ta gargaɗe su kula dan me take so su shiga gidajen su la ya haɗe mannakun dan kas Suleiman ya taka ku khassasat sai ta keɓe mutum guda da ambato ta ce Suleiman sannan wa amma ta game zancen gaba ɗaya ta ce wa junuduhu da sojojinsa sannan ashara ta yi musu nuni ta ce hum sannan azzara ta ba da uzuri ta ce ta kafa da za su yi wa mula shi kuruna a san da ku ba ne wannan larabci idan ka bi jumla ta kunshi abubuwa masu muhimmanci Allah madaukakin sarki ya taimaka mana kaga tururuwa ta ta nabbahar da jama'ata wannan haka ake so ya zama tsari na shugabanci in ka zama shugaba ka zama mai kula da wanda kake shugabanci abin da ya shafe su ya shafe ka abin da ya dame su ya dame ka kuma ka yi ma wa'inda kake jagoranci tanajin inda za su fake ko da damuwa ta zo ko za a kawo musu farmaki ka yi musu shirin da za su samu kariya ta farko kafin abin da zai biyo baya kaga tururuwa ta bayar da sannan ita tururuwa waye ba ta labari tana ina inda su a ƙa'ida a tsari sarki na tururuwa yana can ciki ba ka gane shi za ka ga halittar shi ma tana da bambanci da sauran da sai dai yana da ss yana da agency kiri 'yan ɗauko asiri kowace daula ta tururuwa daga tsawo mai nisa akwai inda ake ajiyewa su hango hatsarin da zai shafi daular duk wanda ya ga hatsari zai zo da sauri ya ce a ɗau mataki suna ganin kaza sai aka sanar na musulman yana sama yana nesa sai ya ji tana ba na kasanta umarni sai ya yi mushi Allah ya kawo mai magana ya ji to shi ne na Allah ke ba mu labarin hatta idza atau ala wadin naml har yayin da suka zo daidai gidan tururuwa ma'ana mazaunarta qalat namlatun sai ita tururuwa ta ce ya ayyuhan namlu ya ku tururuwa ya ku yan uwa kenan udkhulu masakinakum ku shiga gidajen ku la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu kar Suleiman da sojojinsa su taka ko wahum la yashurun alhalin ba sani ba fatabassama dhahikan min qawliha sai murmushi saboda magana ta da yaji wannan shine dabi'a na annaba annabawa ba sa dariya ha ha ha ha murmushi suke yi mun gane ko sai da duk kaga ana dare jin dare ka daga nesa to ka gyara ka zama mai murmushi mun gane ko fatabassama dhahikan min qawliha yayi murmushi saboda magana da ta yi kala yace rabbi auzi'ini Allah ka yarwanta min ka yi min ilhama an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya in gode wa ni'imar da kai mani wa ala walidayya da ni'imar da kai mani iyayena wa an a'mala salihan Allah ka bani iko in aikata aiki na kwarai tardahu wanda ka yarda da shi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin Allah ka shigar da ni a cikin bayanka nagari da rahmaka ya Allah ya alfani kaga bai ce ni ni ce ni a'a sai tawadu'i ya ƙara gode wa Allah in kun gode wa Allah akan ni'ima da ya muku sai ya ƙara muku amma in kun kafirce kun yi alfari sai ku rasa ni'ima wa tafaqqada at-tayra sai ya binciki tsuntsaye gane ko fa qala sai ce mali mali la ara huda huda me yasa cewa ni ban ga huda huda ba am kana min al-ghaibin ko yana daga cikin wa'inda ba sa nan ne wa'inda ba su towa wanda suka yi giyabi lokaci ya taho ko towa ta baci nan ma akwai bayani muna yi matsaya a nan inda mun yi mukaddima ko mun samu kusan shafi biyu abinda muka yi daidai Allah ya sa masa albarka inda muka kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk